والمسجد المبارك الأقصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله فله الحمد وله الشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحصى واشهد ان محمدا عبده ورسوله خير من وطئت قدماه ثراها وارج به ليلا الى اقصاها صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الذين اصطفاهم من خلقه صفوه خلصا وزادهم من لدنه فضلا لا يجهد ولا يقصى وسلم تسليما كثيرا الى يوم يجزى فيه الطائع بطاعته ويؤخذ فيه العاصي بما عصى اما بعد عباد الله فاتقوا الله الذي خلقكم فاتقوا الله الذي خلقكم ورزقكم فانه من اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفاه وكفى بالله وكيلا يقول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ايها المسلمون ان عز الامم وعنوان رفعتها ورمز خلودها وعلو مكانتها انما يقاس انما يقاس بتعظيم مكانتها وتحقيق عنوانها بتعظيم لحرمتها ودعاء ودعاء ودعاء ودفاعا لمقدساتها هذا هو الذي ورثناه هذا هو الذي درسناه من معلمنا والتزامها بدينها الحق واداء حقوق الخلق وان امتنا الاسلاميه وإن أمتنا الإسلامية وإن أمتنا الإسلامية وهبها الله هبات ومزايا وفضلها عن العالمين وفضلها على العالمين من سائر الأمم بين البرايا فأنزل إليها أفضل الكتب وأرسل إليها صفوة الرسل وجعل دينها الإسلام أكمل الأديان وخاتمها ومما ومما شرف الله به هذه الأمة الخيرة هذه الأمة الخيرة القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك في البقوة التي بارك الله فيها وإن وإن لفلسطين والقدس والمسجد الأقصى مكانة سامقة في ديننا ومنزلة شامخة في قلوبنا فالمسجد الأقصى فالمسجد الأقصى مسر المؤمنين تضاعف فيه الصلوات وتقرب إليه وتقرب فيه إلى الله بسائر الطاعات درج فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام درج فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبه تعلقت قلوب أهل الإسلام وتأبد فيه الأولياء ورخصت من أجله دماء الشهداء وقد جاء في بيان فضل هذا فضل هذا المسجد آيات قرآنية وأحاديث نبوية تبين مكانته وفضله وتظهر منزلته وقدره وفلسطين مهاجر خليل الله إبراهيم ولوط عليهما الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وهي وهي الأرض التي يكون الحشر إليها في قرب القيامة وينشر الناس عليها إذا قامت الساعة فعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن بيت المقدس أرض المحشر والمنشر رواه البيهقي رواه البيهقي في شعب الإيمان أيها المسلمون وفي أولى القبلتين وثاني المسجد المسجدين في البناء وثالث المساجد في المنزلة السماء فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي المسجد وضع أي أي مسجد وضع في الأرض أولا قال المسجد الحرام قال قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قال ثم قلت كم بينهما قال أربعون سنة ثم أربعون سنة ثم قال كم ثم ثم إذا أدركت الصلاة أيما أدركتك فلتصلي رواه البخاري ومسلم عباد الله وإتيان المسجد الأقصى للصلاة فيه يكفر الذنوب والآثام ويحط الخطايا والأوزار العظام فعن عبد الله فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما فرج سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما إثنان فقد أوطيهما وأرجو أن يكون قد أوطي الثالثا رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها وأحد الأماكن التي لا يدخل لا يدخل الدجال فيها عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى رواه البخاري ومسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن الدجال فقال علامته يمكث في الأرض أربعين صباحا يبلغ سلطانه كل منهل لا يأتي أربعة مساجد الكعبة والمسجد الرسول والمسجد الأقصى والطور رواه البيهقي بإسناد صحيح وفي تلك الأرض وفي تلك الأرض المباركة ستكون نهاية أعظم فتنة في الأرض وهي فتنة الدجال حيث يقتل المسيح عيسى بن مريم المسيح الدجال عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال إلى أن قال فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله رواه مسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم وأستغفره إنه هو الغفور الرحيم إنه هو البر الرحيم dukkan yabo da dukkan godiya da kirari sun tabbata ga Allah muna godewa Allah muna neman tsarinsa daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu muna roƙonsa da ya sa mu gama da duniya lafiya ya sa aljanna ta zama komarmu ya haramta wutacin naman jikinmu godiya ta tabbata ga Allah ƙwaya ɗaya tilo wanda ba shi da abokin tarayya cikin bauta masa ko cikin sunayensa ko cikin ayyukansa ko cikin abin da ya shafi ƙudurarsa da iradarsa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya azurta mu da ainihin wato ya azurta wannan al'umma da ainihin wato makka da madina da kuma masallacin aqsa wanda aka sani da masallacin qudus aka fi sani da masallacin qudus ina shaida babu abin bautawa bisa cancanta da dacewa sai shi ba shi da abokin tarayya Allah shi ne yake kaddara ranaku yake kuma jujjuya su akan jama'a wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas Allah ya sanya ƙarshe mai kyau ya tabbata ga masu tsoron Allah da falalarsa godiya ta tabbata gare shi da ni'imarsa da ya mana waɗanda ba za su ƙididdigu ba ba za su ƙirgu ba ina shaidawa lalle annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawansa ne kuma manzansa ne shine mafi alkhairin ɗan adam da ya taka doron ƙasa Allah ya tafi da hi da daddare zuwa ga mafi albarka ko mafi nisan wannan ƙasa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Allah ya zaɓe shi kuma ya zaɓi sahabbai domin su zauna tare da shi ya musu falala ya musu albarka ya musu dukkanin abin da ya kamata na tagomashi Allah ka samu a cikin damshin wannan bayan Allah tsira da amincin Allah su tabbata ga wannan manzo tare da iyalansa da mutanen gidansa da waɗanda suka biyo bayansu tun daga wancan lokaci har izuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku ƴan uwa masu albarka ku ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah gaba ɗaya wanda ya azurta mu kuma ya halicce mu kuma ya baza mu a doron ƙasa ya baza mana da yawa daga cikin ni'imominsa Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda ya ji tsoronsa lalle zai azurta shi ta inda baya tsammani ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai azurta shi ta inda baya tsammani kuma zai bahi mafita a cikin dukkanin abin da ya sa a gaba na rayuwarsa ya ku yan uwa masu albarka lalle daukakar wannan al'umma da darajarta da kimarta da martabarta da kuma yanayin yadda ake gane cewa tana cikin yanayi mai kyau shine kulatta dangane da al'amarin da Allah ya bata na daraja da, da, mutuncinta ga baki ɗaya kuma ɗaukakar matsayin wannan al'umma ana gwada shi ne da yadda take girmama al'amuran da suka shafi alfarmar addininta da kuma kariya dangane da abin da suka zama tsarkaka daga cikin abin da Allah ya bata haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mana haƙƙi na kula da guraren ibada da kula da al'amuran addini da kula da al'amuran aƙida da kula da al'amuran tauhidi da kula da al'amuran jihadi da kula da al'amuran da za su tsaye da addinin musulunci da kafafunsa ba tare da ya yi rawa ko ya kaɗu ko wani al'amari ya same shi ba. Lalle wannan al'umma ta musulunci, Allah ya mata baiwa, ya mata ɗaukaka, ya ainihin wato fifita ta akan duk wata al'umma ga baki ɗaya da Allah ya taɓa yi a doron ƙasa. Allah ya sauke mana mafi darajar littafi shine Alƙur'ani. Ya turo mana mafi darajar manzo shine Annabi Muhammadu. sallallahu alaihi wasallama kuma ya sanya mana wannan addini shine mafi kammaluwa kuma mafi cikar addinin da Allah madaukakin sarki ya turo a yi shi a doran ƙasa Allah ya sarrafa wannan al'umma da waɗannan abubuwa na alkhairai daga ciki akwai almasjidu alharam masjidul haram masallacin ka'aba daga ciki akwai almasjid الرسول صلى الله عليه وسلم مسلاتين النبي محمد na Madina daga ciki kuma akwai masallacin Qudus wanda yake ainihin wato garin Filistin ko kuma yake gefen kasar Isra'ila wannan masallaci yana da daraja yana da martaba daga wannan masallaci ne Allah ya dauki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama zuwa sama Allah ya kira wannan guri da wannan masallaci da wannan guri mai albarka yace subhanallazi asra bi abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فالكي يا تبتا الهيري يا تبتا البركة تبتا ga ainihin wato wannan ubangiji subhanahu wataala wanda ya tafiyar da bawansa tun daga masallacin harami cikin haramin makka har izuwa masallacin qudus Allah ya ce allazi barakna haulahu wanda muka yi albarka a gefansa wanda malamai suka ce daga cikin albarkar wannan guri babu abin da ba zai iya rayuwa a wannan gurin ba da gurin da ake tsananin sanyi da gurin da ake tsananin zafi da wanda in ba da zafi ba ba zai rayu ba da wanda in ba da sanyi ba ba zai rayu ba in ya je masallacin Qudus da izinin Allah Allah zai raya shi wani guri ne wanda yake da normal temperature da zai wadatar da kowanne irin dan adam da kowace irin dabba wani guri ne wanda idan ka je kasuwa sai ka ga albarka wani guri ne wanda in ka je kai addu'a sai Allah ya biya maka bukata allazi barakna haulahu Allah ya ce lunriyahu min ayatina dan mu nuna wa annabi Muhammadu ayoyin mu innahu huwa samiul basir lalle Allah madaukakin sarki yace shi mai ji ne kuma mai gani ne wannan masallaci yana daga cikin masallacin da ba wani annabin Allah da bai ziyarci wannan masallacin ba auliya manya manyan bayin Allah sun je wannan masallaci sun yi sallah manya manyan shahidai sun je wannan masallaci sun yi ibada wannan masallaci da kuke gani shine gurin da annabi Ibrahim yayi kaura da arna suka matsa masa lokacin babansa azara nan yayi kaura ya dawo jikin wannan masallaci annabi lutu alaihi salatu wassalam wannan masallaci yazo Allah madaukakin sarki ya faɗa mana wannan magana karara bai boye mana ita ba a cikin suratul anbiya Allah ya ce wa najjaynahu wa ludan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin muka tsayaratar da annabi Ibrahim muka tsayaratar da annabi lut ila al-ardi allati barakna fiha zuwa ga kasar da muka yi mata albarka lil alamin ga sauran talakai baki daya wannan nassin aya ya nuna mana wannan masallaci yana da dimbin albarka yana da dimbin alheri bi nassil aya wa bi nassi hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan kasa ita ce al-ardul hashr wal manshar ita ce kasa da ake taruwa ayi dandazo domin fuskantar mas'alar tashin alkiyama kamar yadda hadisi ya tabbata daga Abi Zarnul Gifari Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi a Jannatul Firdausi wanda Imam Al-Baihaqi ya fitar da shi a cikin Sha'abul Iman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ardul mahshari wal manshari wato ƙasa ce da za a tara mutane domin a tashi ainihin wato alkiyama saboda haka guri ne mai albarka ya kamata kai musulmi da ni da nake tsaya a nan ka san menene darajar wannan guri da kimar wannan guri da martabar wannan guri da albarkar wannan guri da darajar da wannan guri yake da ita a matsayinka na musulmi a matsayina na musulmi ahlus sunna wannan masallaci ya taɓa zama ɗaya daga cikin ko farkon alƙiblar musulmi ga baki ɗaya wannan guri shine farkon alƙiblar da Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi Muhammadu ya kalla ya sallah har ta kai ga matakin da Yahudawa da suka ga annabi na kallon bangaren Baitul Maqdis yana sallah suka fare masa gori suna nuna masa kan cewa lalle shi ma zai dawo addinin su tunda ainihin wato yana kallon alƙiblar su a wannan guri ne Allah madaukakin sarki ya bayyana kan cewa tunda annabi baya son kallon wannan aka juya masa ya dawo zuwa ga ainihin wato Ka'aba Allah madaukakin sarki yace kad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjidil haram wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatara wa innal ladhina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim Allah yace kad nara taqalluba wajhika hakika mun ga yadda kake jujjuya fuskarka fis sama'i zuwa ga sama kana neman mu canja ma al-qibla yahudawa na maka gori arna na maka gori cewa kana kallon baitul maqdis kana sallah Allah ya ce falan walliyannaka qiblatan tarbaha wallahi za mu juyar da kai alqibla da zaka yadda da ita zaka samu nutsuwa da ita zaka samu gamsuwa da ita fa walli wajhaka shatr almasjid alharam Allah ya ce yanzu kam juyar da fuskar ka zuwa ga daurar dakin Ka'aba wannan shine abin da ya faru hadisi ya tabbata kamar yadda al-Imam Sanani ya kawo shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan dare da asuba aka saukar mar da aya akwai wasu sahabbai suna sallah a masallacin Quba sallar asuba wani sahabi ya zo wucewa sai gansu suna kallon Baitul Maqdis sai suka ce baku sani ba kad unzila laylata qur'anun an sauke wa annabi Muhammadu aya kan cewa ya juya kalli Ka'aba wallahi basu sallama ba basu jira liman ya idar ba liman bai jira sai sallar gaba ba kawai liman ya juya mamu suka juya suka kalli ka'aba gabaki ɗayansu ba a jira sai an idar ba saboda tsabar biyayya ga annabi muhammadu saboda tsabar biyayya ga allah subhanahu wataala in ya umarni ba a jira amma ka duba ka ga yadda al'ummar mu ta dawo ta lalace ba ta bin manzon allah ba ta bin allah ta zama tambadaddiya ba ta yin abin da zai kai ta tudun nasira duniyarta da lahirarta ta ya za a yi mu gama lafiya ta za a yi Allah ba zai dinga jarrabar mu da arna su zo su dira a kanmu su kwace mana duk wani abu da muke gadara da shi a wannan duniyar ba Allah madaukakin sarki ya sauwaye dan haka wannan masallaci yana daga cikin mafi darajar masallatai da Allah madaukakin sarki ya tabbatar ya tabbatar daga Abi Zarrin Allah ya hada mu da shi a Jannatul Firdausi yace ya Rasulullah ayyul masjid wudi'a fil ardi awwalan wannan masallaci ne Allah ya fara dorawa a bayan kasa sai yace al masjidul haram shine masallacin masallacin Ka'aba Kultu sun ma'ayyu ya ce sai na sake tambaye sa na ce sa'an nan daga hi sai wanne ƙala almasjidul aqsa sai ce sai masallacin kudus don haka a tarihi masallacin kudur hatta masallacin annabi ya riga shi a tarihi ya riga masallacin manzan Allah daga masallacin ka'aba sai masallacin amma a daraja ne malamai suka ce daga masallacin ka'aba sai masallacin annabi muhammadu amma a tarihin kafuwa masallacin Qudus ya riga masallacin manzon Allah jama'a dan ka gane daraja da kimar wannan masallaci sannan sai Abu Zarr yace he na sake tambayar manzon Allah kan baina kuma shekara nawa ne tsakanin masallacin harami da masallacin Qudus manzon Allah yace 40 sana shekara 40 tsakanin su kacal bayan gina Ka'aba da shekara 40 sannan aka gina ainihin wato a masallacin Qudus wanda za mu zo mu ji annabi Suleiman shi ya gina masallacin Qudus shi ya gina wannan masallaci na Qudus saboda haka masallaci ne mai daraja wannan shine masallaci na biyu Ka'aba shine na daya Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nas farkon ɗakin Allah da aka fara dorawa a bayan ƙasa lallazi bi bakkata shine wanda yake garin Makka domin daga cikin sunayen Makka ana kiranta Bakka ana kiranta Makka ana kiranta Bakka Allah ya ce lallazi bi bakkata mubarakan masallaci ne mai albarka wa hudan kuma shiriya ne lil alamin daga waɗanda suke masu tsoron Allah mutanen kirki Allah ya ce fihi ayatun bayyinatun a cikinsa akwai ayoyi bayyanannu maqamu ibrahim shine maqamu ibrahim Allah ce wa man dakhalahu kana amina wanda ya shiga wannan masallaci yana cikin amincin Allah walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ganiyyun 'anil alamin saboda kai abu ɗan uwa mu san da wannan mu san da wannan gabaki ɗaya a matsayin mu na musulmi cewa wannan masallaci yana da wannan daraja din lokacin da kamar yadda ya tabbata daga Abdullahi dan Amru lokacin da Annabi Sulaiman ya kammala ginin masallacin Maqdis sai addu'a ya roki Allah abubuwa guda uku ya ce na farko Allah ya bashi hukuman la yusadifuhu hukumun hukuman la yusadifuhu hukumun wato hukuncin da ba wanda zai iya yin kamar nasa ya zamto in Suleiman ya hukunci ko ina aka je dole a sallama wannan hukuncin alƙalin alƙalai kenan jama'a shugaban masana yadda matsalolin mutane suke da yadda mutum zai zo ya kafa hujjojin ƙarya kuma ya gano himar hukunci daidai da abin da ya aikata annabi Suleiman yace wa mulkan la yanbaghi li ahadin Allah ka bani mulkin da ba wanda ya isa ya samu irin sa kuma Allah ya bawa Annabi Sulaiman wannan yace wa Allah ya ati hadha almasjid ahadun la yuridu illa salata fihi illa kharaja min zunubihi ka yawmin waladatu ummu yace sannan Allah ka bani wato ka bawa duk wanda yazo wannan masallaci ziyara ko yazo domin sallah Allah maɗaukakin sarki ka fitar da shi daga wannan masallaci kamar ranar da uwar shi ta haife shi ba shi da zunubi ko kwaya ɗaya. Annabi Sulaiman ya waɗannan addu'o'in guda uku. A ƙarshen hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce amma thnani faqad huma. amma guda biyu lalle an amsa masa wa arju an yakuna thalith manzo Allah ya ce kuma ɗaya na uku ma ina fatan an amsa masa. Ma'ana dai an amsa masa gabaki ɗaya. Wannan hadisi Imam Ahmad da imamun nasa'i da al'imamu ibn majah Allah maɗaukacin sarki ya haɗa mu da su a aljannar firdausi suka fitar da shi sannan wannan masallaci shi ne ɗaya daga cikin masallacin da annabi ya ce la tu shaddun rihal illa ila salasati masajid kada mutum ya yadda ya ɗaura guziri ya ɗau jaka ya biya biza ya tafi don yin sallah wani masallaci ko a indiya ko wani masallaci a pakistan ko wani masallaci a egypt ko wani masallaci a kaza sai waɗannan masallacin guda uku shine masallacin harami da masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan da masallacin Baitul Maqdis wannan daraja ce da kima da martaba da albarka ga wannan masallaci abin tambaya jama'a wannan masallaci yanzu yana hannun musulmi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ila allahi almustaka wa ilaihi tukula tare da waɗannan albarkatai da muka lissafa tare da waɗannan darajoji tare da waɗannan kima da martaba da wannan masallaci yake da shi a hannun mu musulmi da an wayi gari wannan masallacin gudanar da shi da kula da shi da aiwatar da shi baya hannun al'ummar musulmi baya hannun musulmi kuma wannan maganar ba ta yau bace shekara kusan saba'in da wani abu zuwa ɗari da wani abu kai wasu malamai ma suna ganin tun a zamanin magabata wannan masallacin ya kubuce daga hannun al'ummar musulmi ya fada hannun yahudawa da arnan duniya ba abin da ba a yi a masallacin nan akan yi zina a masallacin akan sha giya a masallacin akan yi bayan gari a masallacin akan yi holewa a duk wani abu na shegantakar duniya da ka sani yahudawa sanda suka sababar da shi a cikin wannan masallaci wannan kuma ya faru ne sakamakon abubuwa guda biyu zuwa uku abu na farko shine sakacinmu mu al'ummar musulmi da shari'o'in da Allah madaukakin sarki ya dora mana da dokokin da Allah ya saka mana da tsare-tsaren da Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana wannan ya jawo babbar matsala da babban tasgaro a cikin mallakar wannan masallaci da kuma kubuce wasu a hannun musulmi abu na biyu yahudawa suna da tarihi jama'a sun san cewa wannan masallaci namu ne annabawa duka sun yi sun yi ibada a wannan masallaci mafi yawancin su umma baka ce duka ba da haka sun sani ranar da duk masallacin nan ya fado hannun mutum wallahi tallahi kafin su ya bushe lamarin su ya lalace al'amarin su ya baci al'amarin su ya wargaje wannan dalilin yasa suka yi duk abin da za su yi wajen su ga cewa sun kwace wannan masallaci da wannan yanki gaba daya ya dawo hannun har hannun su a dalilin wannan yasa musulman mutanen Filistin da mutanen ainihin wato da suke wannan yanki Yahudawa suka kuntata musu suka takura musu suka hana su sakat akai amfani da raunana daga cikin su akai musu asalin zalunci aka kwace musu yankunansu wanda hatta majalisar ɗinkin duniya ta yi wa Isra'ila iyaka cewa kar ta wuce wannan gurin amma yau an waye gari Isra'ila ta mamaye duk wani guri da ka sani na Filistinawa da musulmin da suke wannan yanki gabaki daya ta mamaye shi ta cinye shi ta hadiye shi kuma ta zauna lafiya wannan dalili yasa suke fuskantar matsaloli yau a kashe su gobe a jefa musu bam babban malamin su malam Ahmad Yasin wanda ya rasu kusan shekara 20 da wani abu zuwa 30 da ta gabata shine shugaban wannan kungiya na Hamas na farko da aka fara kafawa ya fito daga sallar asuba Isra'ila ta turo yaki ta binnan jirgin yaki ta jefa masa bam ya tarwatsa ya lalace gabaki daya Sheikh Ahmed Yasin Allah ya gafarta mishi malami ne ahlus sunna malami ne mabiyin sunnar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama dan gwagwarmaya a wannan yankin wajen ganin cewa an kwado wannan masallaci kuma an bawa al'ummar musulmi da suke wannan wannan yanki ainihin wato yancin su haka aka ci gaba da tafiya yau a kashe su gobe a ƙona su jibi a kama mutanensu ina mai tabbatar muku idan na ce muku adadin mutane musulmai da suke hannun isra'ila sun fi mutum dubu goma mutanen falastina kar ku yi mamaki wallahi kuma ga isra'ila allah maɗaukacin sarki ya bata wani ɗaukaka dama ya faɗa mata la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'alunna uluwan kabira lallai za ku yi barna a doron ƙasa sau biyu malamai suka ce ta yi ta farko yanzu tana ta biyun ita ma ta biyun ta ƙare yasa in Allah da wannan yakin sai ya cinye Isra'ila insha Allah ta'ala sai ya gama da Isra'ila kar kowa ya tsorata wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minina in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum kar ku ji rauniya ku al'ummar musulmi dan kun ga ana kashe mutanen Filistin wannan yaki wannan hari da suka kai wa Isra'ila sun fi ku sanin me zai biyo baya bayan sun kai harin dama kafin su kai ma kashe su ake yi kafin su kai ma kashe su ake yi to ballantana sun kai kullum a cikin kisa kullum a cikin yaƙi isra'ila ta yi makirci ta haɗa su a wani guri da ake ce masa zirin gaza wannan kalma da kaji 'yan jarida sun ba wannan guri zirin gaza yadda suka faɗan haka yake malamai masana suka ce duk duniya babu inda ake tamutsu a duniya irin wannan gurin babu gurin da ya fi kowanne guri cunkoso a duniya gaba ɗaya sama da zirin Gaza saboda makirci da iskanci Isra'ila ta tattara su gaba ɗaya ta matse su a wannan guri me hikimar Isra'ila na yin haka shine duk ranar da musulman Filistin suka yunkura za su karɓi yancinsu ko kuma za su kwaci masallacin Qudus to dama suna tare guri ɗaya sai ta turo wani bom sai ya wargaza su gabaki daya shikenan ta gama da su wannan shine hikimar Isra'ila na tattara al'ummar Filistin da musulmansu a wannan ziri a wannan guri a ajiye su kawai saboda in an tashi kwab daya za a yi musu saboda wannan yana daga cikin aqidar Yahudawa idan kuka tuba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama sun so simar haka sun so simar kwab daya da shi da sahabbansa a lokacin yakin Khandaq ghazwatu ahzab abinda suka shirya masa kenan Allah ya kubutar da manzon Allah ya kubutar da sahabbai har Allah madaukakin sarki yake gorantawa sahabbai cewa ku tuna cewa lokacin da waɗannan mutanen suka yi muku shiri suka yi muku shiri suka shirya duk yadda za su yi su buge ku rana ɗaya su buge manzon Allah rana ɗaya amma Allah ya kawo muku ɗauki ya kawo muku taimakonsa da agajinsa ya tallafa muku ya kubutar da ko daga sharrin waɗannan tsinannu saboda ya ku ɗan uwa musulmi ku sani duk da cewa wasu aƙidun banza da wasu mutanen banza sun zo sun dasa aƙidar ƙyamar jihadi a zukatan musulmi shine mutanen boko haram da hawarijawa da 'yan iskan gari da suka dinga bi maimakon su yaƙi arna suka dawo suna yaƙin musulmi 'yan uwansu wannan ta sa aka dawo ana ƙyamar ma maganar jihadi har tsoro ake yau ka yi maganar jihadi bayan ku Allah maɗaukakin sarki ya yi ayoyi sun fi shurin masaƙi a kan jihadi to wallahi kowane maganar jihadi a Najeriya ba to muna yin maganar jihadi dai a babin abin da ya shafi falastinawa da waɗanda aka cuta wallahi ba za mu daina ba saboda Allah maɗaukakin sarki ya san da ayoyi ya san da waɗannan abubuwan za su faru amma ya sauke ayoyi wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in hau? fala udwana illa ala zalim Allah madaukakin sarki yace ko kashe su har sai an wayi gari babu shirka a doran kasa addinin Allah ya zama ƙwaya ɗaya a masallacin Kudus wannan ayar ba za mu daina janta ba har mu koma ga Allah wallahi kuma kar mu damu da cewa mutanen Falastin ai ba su da yawa ai ba su da makamai kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma asabin alam tara ila alladhina kharaju min diyari wa hum ulufun hadar al-maut فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يكون سيتي وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم الله يتي كيا كيسو دن نيمن دوكك الدين الله كيا زا أي أزو أتشري سو دك تكين جدا جنسو أي وانا زي تيتو أي إسرائيل ko Filistin suna yaƙi ne don ƙwatar ‘yancin kansu, ai wannan yaƙi ne ba na ƙwatar addini ba waƙi ne na ƙwatar kai to kaiwa ya gaya ma a musulunci ba a yaƙi don ƙwatar kai alamtar ilallari na karaju wannan ayi da take cikin suratul baƙara wanda take magana a kan cewa wannan ainihin wato annabin nasu ya ce shin idan an rubuta muku yaƙi za ku yi ƙalu wa malana allah nuƙatila fi sabilillah sai suka ce wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina dan me ba za mu yaki dan dauka kalmar Allah ba bayan kafire sun zo sun cire mu daga cikin gidajen mu sun kama matan mu da ƴaƴan mu saboda haka kai jahilin duniya da ake ce maka ai Filistin ba suna yaki ne dan kaza ba to ka ji nassin aya ya nuna ana yaki dan kare kai ma dan lafiyar jiki dan rai dan kare guraren ibada ana yi saboda haka muna addu'a Allah ya taimaki mutanen Filistin sannan muna jan hankali ga malamanmu Allah ya saka musu da alheri idan fitina ta zo za ta cinye musulmi to haƙuri ake a manta bambance-bambancen da yake tsakani wani magana cewa mutanen Filistin ‘yan shi'a ne wane ne ‘yan kaza ne wannan duk maganganu ne wanda bai kamata ana yin su ba wacce ƙasa ne yanzu ba ahalu sunna kuma babu ‘yan shi'a wacce ƙasa ne yanzu jama'a babu ita a duniya wallahi duk inda ka ratsa ka samu ahlus sunna ka samu waɗanda ba ahlus sunna ba to idan fitina ta taso yanzu he mu ware mu ce mu ahlus sunna ba ruwan mu da ƴan dariƙa ba ruwan mu da ƴan kaza ba a haka mu bar wannan sabani na cikin gida wane ya wane raddi wane ya wane raddi oho amma idan fitina ta taso hada kai ake yi hada kai ake yi baka ji abin da Allah ya faɗa dangane da su Yahudawan da Nasara ba yace ba'dhum awliya'u ba'd yace in la taf'aluhu eh takun fitnatun fil ard idan kuma baku samu hadin kai da abin nan tausayin juna tsakanin ku irin yadda yahudu da nasara suke wa junan su ba bala'i ya same ku inji Allah subhanahu wataala malamai suka ce anan ne kadai Allah ya umarnin da mai koyi da yahudawa kai tsaye Allah ya ce mai koyi da su to wannan yana daga cikin matsalar da yau muka tsinci kanmu a ciki ya ku ƴan uwa musulmi cewa yau al'ummarmu ta wayi gari wato saɓanin da ke tsakaninta yana nema ya cinye hatta yanayin abin da yake tsakankaninta da junanta na addini muna addu'a Allah ya ganar da mu Allah ya dawo da mu kan hanya abu na ƙarshe mun gama da kafiran waje bari mu dawo cikin gida idan kuka lura ana samun matsaloli na ɗaukar mukamai ana bawa waɗanda kishiyoyinmu ne a cikin ƙasar nan to muna kira ga gwamnatin tarayya da ma kowace gwamnati ta sani wallahi addini shine gatanta addini nan shine mata gata idan ko ba su yadda ba za mu tuna musu baya za mu musu flashback to lallai addinin musulunci ya ba da gudunmawa na rantsi da Allah in baka ce 100 bisa 100 ba ka iya cewa 85 zuwa 90 bisa 100 to su sani mu ba wawaye bane wallahi mun san me muka yi kuma mun san me muke kuma har yanzu ba ma nadamar abin da muka yi domin mun yi ne da kyakkyawar zuciya bisa ga goyon bayan addininmu idan wani ya amfani da wannan dama ya yaudare mu na rantse da Allah da ya busa mun numfashi sai Allah ya rama mana wallahi jama'a haka ne ko ba haka ba idan wani ya amfani da wannan dama ya ci mutuncin addininmu wallahi tallahi inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana nan a madakata zai kwata mana yancin mu kuma mu sani yana daga cikin abin da ya kamata mu musulmi mu yi da hankali lokacin gwamnati da ta gabata an ɗauki mukamai sun fi guda tamanin da wani abu aka ba wa musulmi ɗan arewa duk wani babban mukami a ƙasar nan sanda aka wayi gari wani ɗan arewa ne ya kirkire shi amma abin tambaya shine menene suka yi mana wajen tsame mu daga cikin balawoyin da muke ciki shine abin da ya kamata ka tambaya harkar tsaro suka gyara ko kuma har yanzu tana nan a jagwalgwale tattalin arzikin mu suka gyara ko kuma har yanzu muna nan cikin yunwa da fatara me suka gyara wanda duk yake jin akwai abin da zai faɗa ya faɗa me suka gyara amsar shine babu sun zama taron yuyuyu taron tsintsiya ba shara to sai yanzu idan wani wanda ba mu ba ya samu mukami sai mu hau ihu da bala'i ina ma namu ne muna mantawa da cewa wallahi namun ma in ba nagartacce aka samu ba ko an bashi baya iya tsinana mana komai amma ai ba nesa kake da gwamnatin da ta wuce ba ta wuce wata shida da wucewa ba ai waiwaya baya ka binciki me aka yi musamman a wannan yankin namu na arewaci to idan zaka fara zargin yanzu an dauki mukamai an bawa waɗanda ba mu ba to ka fara zargin mu da aka bawa namu mai muka yi shi ne kawai daga nan ne zaka gane muhimmancin an bawa namu da kuma idan an hana su saboda haka al'umma mu ji tsoron Allah duk abin da zaka yi ka tuna gobe kiyama ka tuna Allah zai tuhume ka kuma zai tambaye ka akai wallahi saboda haka muna jan hankalin gwamnati da ta ji tsoron Allah ta dauki matakin gyare-gyare sannan akwai wani mutum a ƙasar nan zan tura masa flashin ne shine wani ministan Abuja tsohon gwamnan ina Rivers wanda wannan mutumin ya bayyana karara makiyinmu ne makiyin addininmu ne ba wani kokonto ba wani tankawa ba wani tunani makiyin addinin musulunci makiyin musulman arewa domin ya taɓa fitowa ƙarara ya ce shi ƙasarsa ta ribas jiharsa ta ribas ba jihar musulmai ba ne jihar arnaci don haka duk wanda yake jin shi musulmi ne ya fito ya bar masa ƙasar shi haka ya fito ya faɗa har ya nemi ɗaukar matakin korar al'ummar musulmi Allah ya saka wa Dr. Rabi'u Musa kwankwaso a wancan lokaci na daga cikin wanda suka fito suka bashi amsa an yi haka ko ba ya haka ba an yi haka to yau an wayi gari wannan mutumin makimu shine minista yanzu a Abuja tun da ya shigo yake injiniyarin fitintunu a cikin garin Abuja guraren da yaran mu masu zuwa dan sana'a mai sai da yalo mai sai da tumatir mai sai da gwanda mai sai da ayaba mai dan kasa kayan waya mai dan kasa kayan kaza kacau kacau mai kayan abunan koli duk wasu gurare da suke filaye ne na wasu manya a ƙas a Abuja suka ba wa mutanenmu yaranmu su dinga sana'ar neman taro kwabo wannan mutumin ya ci gaba da kiliyar ɗin waɗannan gurare yana kora waɗannan matasa akwai jeji a gefen Abuja can da shi ma jeji ne wanda yake da albarka saboda ana yawan yi musu ruwan sama yana da ciyayi yana da albarkatun ƙasa to sai aka wayi gari da yawa daga cikin fulaninmu suna tafiya da shanunsu suna kiwo a waɗannan gurare ya ce kar ya sake ganin wani mafulatani in ba haka ba kuma za a kama shi kuma za a kwashe shanun shi wannan yana daga cikin abubuwan da ya fitar ya sanar yau an wayi gari ana zarginsa yanzu da tunanin cewa ya shirya rushe babban masallacin tarayya na abuja saboda ya ce hanya ta biyo ta gurin sannan kwanan nan lokacin da aka kaddamar da wannan yakin tsakanin musulman filistin da isra'ila mutumin nan fa ba foreign minister bane wanda ka'ida wannan abin da ya foreign minister ya kamata ya yi shi kuma ko shi bai isa ya wannan abin ba domin kasar ba ta arna bace baki daya mutumin nan ya fito ya kafa tutar Isra'ila kuma ya bayyana cewa yana goyon bayan Isra'ila akan bama bamai da take jefa wa musulman Falastinawa wannan shine abin da yake faruwa wanda a ka'idar aikin gwamnati wannan ba office ɗinsa bane akwai foreign minister ministan harkokin waje shi ya kamata inda akwai abin da zai tsoma baki ya tsoma baki ba shi ba domin shi ministan cikin gida ne cikin gidan ma iya Abuja haka ne ko ba haka ba dan me yasa baki a ciki amma dan ya nuna muku shi baya kaunar ku baya son ku to muna ga wannan gwamnatin ta san mun san me wannan mutumin yake na rantsi da Allah muna sane kuma muna kallon shi idan tura ta kai bango yanzu nasiha ce sa su ji tsoron Allah mu musulmi da muka goyi bayan su wallahi muna da haƙƙi wajen su kare mana mutuncin addinin mu akalla in ma ba sai mana aikin komai ba wallahi in suka bar wannan abin yana faruwa na rantse muku da Allah wallahi sai sun gwammace kiɗi da karatu ina gaya muku wannan magana wannan wucen in ma wucet ne shi ba wuce ba dan akwai bambanci tsakanin wuce da wucet to in ma wucet ne shi ba wuce ba na rantse da Allah ya higa taitayensa da al'ummar musulmin arewa wannan shine abin da muke turawa na sako kuma wala ya khafu uku ba haba ma tsoron me zai biyo baya wallahi kowane ne shi ba daidai bane a matsayin mu na malamai wanda muke da haƙƙi na mu fito mu gayawa wanda suke ba daidai ba mu dinga jan baki muna wannan munafurci kuma Allah kada ya saka mu cikin dandazon munafukai ya Allah Allah ka sa mu dace Allah ka shiryar da mu Allah muna roƙonka ka kwaci musulman Filistin daga hannun waɗannan Yahudawa. Allah ka dammara kafiran Isra'ila ya Allah. Allahumma khudhum akhdha azizin muqtadir ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith ya man lahu malakutu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah ka taimaki musulunci da musulmai ka dammarar da kafirci da kafirai ka haɗa kan al'ummar musulmi ka fara su akan tuta guda ɗaya ya rabbal alamin. da duk wanda yake da babbar manufa da kyakkyawar manufa dangane da cigaban wannan addini Allah ka taimake shi akan abin da ya sa a gaba wanda yake da mummunar manufa da kutungwila da keta da mugunta akan addinin mu Allahumma alayka bihi Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunaka Allah muna mika su zuwa hannunka dan basu gagare ka ba ya Allah Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu muna addu'a ga ainihin wato mu'assisi na wannan guri Alhaji Ibrahim mai zare wanda aka fi sani da Ahajas wanda ya assasa wannan guri dan karantarwa da sallah da nusar da al'umma Allah ka bahi ladan wannan aiki Allah ka sa wannan aiki ya zama to man sanadiyar samun rahama a gobe kiyama Allah ka albarkaci bayansa ko da baya raye Allah ka tada waɗanda za su rike wannan guri ko da Alhaji baya raye ya Allah Allah karka tozarta wannan aiki da wannan dattijo ya Allah Allah ka sa albarka a ciki Allah ka ji kan iyayen shi su malam Jamilu da su malam Umar da sauran bayin Allah malamai da limamai da yan kwamitin wannan masallaci da suka tsaya ka'in da na'in wajen gudanar da waɗannan al'amura da waɗannan ayyuka Allah ya saka musu da alheri Allah ya haɗa mu da su a aljanna ku da kuke taruwa ku saurari hudubobi ku saurari karatuttuka da darussa muna addu'a da mu da ku Allah ya tara mu cikin ladan Allah madaukakin sarki ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu hadha huwa ma indi wa billahi tawfiq ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستجيب أقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم قوموا الى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله